إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da da godiya sun tabbata ga Allah mu da cikin sarki da kowa da komai da ya rayu da mu ya kama wannan safiya mai albarka wacce take daidai da ashirin da biyar ga wata na zulhijja hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ta daidai da goma sha ɗaya ga watan shida miladiya na dubu biyu da ashirin da shida ba mu ci gaba da karatu da muke cikin tafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam talhis sunashi takaitaccen littafi da yake mana bayani akan siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi inda mala yake cewa tahrimul mururu bayna yaday musalli walau fi masjid haram haramcin wucewa ta gaban mai sallah ko da a masallaci ne alfarma ne ne masallacin Ka'aba to ko da anan ne haramun ne mutum yana sallah ka wuce ta gaban shi sai dai inda sutura a gaban nashi malai ce wala yajuzu al-mururu bayna yaday al-musalli idza kana bayna yadihi sutura malai ce baya halatta mutum ya wuce ta gaban mai sallah idan a gaban mai sallah akwai sutura idan a gaban mai sallah idan ya sanya sutura ka wuce ta tsakanin suturar da shi malai ce wannan haramun baya halatta wala farqa fi dhalika bayna al-masjid al-haram wa ghayrihi min al-masajid Malai ce kuma wannan haramcin ba bambanci tsakanin masallaci mai alfarma da kuma kowane irin masallaci. Wannan haramcin ya shafi ko'ina. Malai ce fa kullaha sawa'un fi adamul jawaz. Malai ce duka daidai ne a wajen a wajen a wajen a wajen rashin halacci. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam domin gamewar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ya'lamu al-maru bayna yadayil musalli ma za alaihi Manzala ce da wanda yake wuce ta gaban mai sallah ya san me ke kan shi, ya san me a kan shi ma'ana wani irin zunubi Allah subhanahu wataala zai bashi la kana an ya kifa arba'ina. To da yafi mai alheri ya tsaya tsayin arba'in. Khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Manzala ce shi yafi mai alheri akan ya wuce ta gaban mai sallah. يعني المرور بينه وبين موضوع سجوده yana nufin wucewa tsakanin mai sallah da inda zai dora goshin shi to da nan manzon Allah ya ce 40 kawai 40 sai sahabin ya ce ban sani ba 40 yawman au shaharan au sana kwana 40 yake nufi ko wata ko shekara to an samu kuma a rawa a wata ruwaya ta Imamul Bazzar yace arba'ina kharifan ma'ana arba'ina sana tsawon shekaru arba'in da ka tsaya da ka wuce ta gaban mai sallah gwara ka jira ya gama sallarsa in zai kai shekara arba'in gwara ka jira saboda zunubin da za ka samu to da nan malin ya ce masjidil haram wannan haka yake wannan shine aikin sa abdullahi umar ba sa bari ko a da masallacin alfarma ne a wuce ta gaban su sai malama suka ce amma ga wanda yake ga wanda yake dawafi an masa sauki amma mutum ba dawafi yake ba to haramun ne ko a daki mai alfarma suka ce wannan an yi sauki a wannan wannan wajen me yasa suka ce a wannan wajen mai dawafi ya fi mai sallah suka ce ko da aya da ta zo ta yar ta fara kawo masu dawafi Allah ya ce wa qahir baitiya للطائفين والعاكفين هيك وركع السجود Allah ya ce da Annabi Ibrahim da ɗansa Ismail ku tsarkake ɗaki na ya ce liqa'ifina da masu tawafi wal akifina da masu yin ittiqati ya ce wa ruka isu da kuma masu yin sallah sai suka ce a wannan wajen to mai tawafi yana da mai da yin sallah musamman ma tun da sallar sallar nafila ce mutum zai a wannan lokacin bayan kayi tawafi guda bakwai sai ka zo daidai maqam Ibrahim ka yi sallah raka biyu to shi kuma mai dawafi suka ce wannan lokacin to an bai sauki wajen haramcin wucewa ta gaban mai sallah amma in ba a in ba shi ba to ko da anan ne in ka wuce ta gaban mai sallah lalle laifin yana kanka lalle laifi ne babba na haka yana cikin kaba'irul zunub cewa yana cikin manyan zunubi wuce ta gaban mai sallah malai ce wujubul mar'il musalli lil maru bayna yadayhi walau fi masjidil haram haka nan wajibi ne mai sallah ya tare ya hana a wuce ta gaban nashi ko da a ɗakin ka'aba ne shi an ce kare ya wuce haka nan kai ma kuma wajibi ne ka hada shi ya wuce wala yajuzu lil musalli ila sutura malai ce baya halatta ga wanda ya sanya sutura an yada ahadan yamuru bayna yadayhi ya bar wani ya wuce ta gaban shi malai ce baya halatta lil hadithu sabiq domin wancan hadisin da ya gabata wala tada ahadan ya muru bai ne kuma ya ce kaka bi kowa ya wuce ta gabanka wa qawlu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ila ila ila shay'in yasturuhu min nas manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya sanya wani abu yana sallah da ya suturce shi ga mutane fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi sai wani kuma ya nufi ya ketara ta gaban nashi falyadfa'a fi nahrihi to tunkuɗe shi ta wajen wuyan shi ka tunkuɗe shi ka hana shi ka yi masa nuri wal yadra masla ya hana shi ya tunkuda ya tare daidai iyawarsa wa fi ruwaya a wata ruwaya fal yamna'ahu marratayn ya hana shi sau biyu sai ka masa nuni in bai gani ka kara masa ka kara nuna masa kai mai sau biyu fa in aba mazala ce idan duk da haka yaki sai ya wuce fal yuqatilhu to ya yake shi fa inna ma huwa shaytanu bai lalle shi a lokacin ya zama shida ya zama shida ma'ana da aka ce yaƙe suka ce ne tun kuɗi shi ko da kirjin su suka ce eh amma idan ya kai za su fara kokowa suka ce bai shi domin ai za ta kai kuma sallar kuma ta ɓaci za ta kai sallar ta ɓaci to shi ne aka ce hana to dai wannan hadisin yana nuna haramun ne mutum ya wuce ta gaba mai sallar haka ne shi ma mai sallar baya baya baya halatta ya bari a wuce ta gaban nashi baya bari domin malama suka ce wucewa ta gaban mai sallah idan aka wuce ta gabanka ana rage maka rabin ladan sallar ka rabin ladan sallar za a rage idan wani kabari ya wuce ta gabanka malai ce almashu ilal ima ilal amami liman ilmuru na'am to malai ce nan kuma zai abu za a yi magana akan tafiya zuwa gaba dan ka hana wani ya wuce gabanka ka yi tafiya zuwa gaba dan ka hana wani ya wuce ta gaban naka idan kana sallah malai ce wai juzu an ya taqaddama khudwatan aw aksara malai ce ya halatta mai sallah yayi taku daya ko ma sama da haka li yamna'a ghayra al mukhallif min al murur bayna yadayhi domin ya hana wanda ba mukallafi ba ma'ana wanda ba shi da hankali ba shi da hankali ya wuce ta gabansa ka dabba malai ce kaman dabba kaman dabba kana sallah wata dabba za ta wuce ta gaban ka to sai kai sauri ka wuce kai gaba aw ifilin ko kuma dan karamin yaro a tayi murro min wara'i har mutum ya zo ya wuce ta bayan shi manzo Allah sallallahu wata rana yana sallah wata akuya ta zo ta gudu za ta wuce sai manzo Allah ya yi taku ya wuce ya yi gaba sai ta wuce ta bayan sa suka ce sahabbai har sai da ya hada cikin sa da jikin katanga ma tukunna tukunna ta wuce ta bayan shi wanda yake nuna ko da dabba ce ashe ba a so ka bari a bari ta wuce ba sai mutum ba haka nan ko da karamin yaro ne yana rarrafe ko yana tafiya ya wuce ta gaban ka shi ma haka zaka yi sai ka yi gaba sai wuce ta bayan ka sai kuma ka dawo ka ci gaba da sallaka ma ya qaba sala to me yake yanke sallah abinda idan ya wuce ta gaban ka mun ji idan abu ya wuce in ba su tara ya wuce ta gaban ka za a rage maka lada to amma akwai wanda shi kuma sallace kadai za ta sallar sallar za ta katse sai ka sake wata ma'ana sai ka sake ikama waɗannan abubuwan guda uku za mu ji su malai ce wa inna min ahammiyati sutrati fi sala malai ce daga cikin abu mai mahimmanci game da ita sutura an ha ta hulu bai da musalli ilaiha wa bai da ifsadi salati ita sutura tana shiga tsakanin mai sallah da bacin sallar tashi in akwai sutura aka wuce ta gaban ka in dai da sutura aka wuce ta bayanta to malai ce sallar ka tana nan Mala ya ce bil mururu bai ne dahi idan aka wuce ta gabansa bi kilafin ladhi lam yattakhidha sabanin wanda bai riki mai sanya sutura ba fa innahu yaqba'u salatuhu domin shi wannan sallarsa tana yankewa idan marrat baina yadayhi almar'atu idan mace ta wuce ta gaban shi wa kadhalika alhimaru haka nan idan jaki ya wuce ta gaban shi wa kalbul aswad da bakin kare waɗannan abubuwan guda uku idan suka wuce ta gaban ka kana sallah to shi in dai ba sutura to shi kenan sai dai ka sake ikama da ya ce almar'atu ne da suka ce baliga نعم eh ita ce mace baliga نعم wacce ta fara haila in ta wuce ta gaban ka ko da matarka ce to shikenan sai dai ka sake in dai ba sutura amma inda sutura shikenan to shikenan sai dai ka sake ikama haka nan jaki shi ma jaki ko da irin jaki idan ya wuce ta gaban mutum yana sallah ba sutura to shi ma wannan sai zai tare zai sake haka nan kalbul aswad bakin kare bakin kare sai sahabin ya ce sai na tambayi manzo Allah ya ce ya manzo Allah me yasa aka ce sai baki a karen nukan me yasa ba ja ba fari ba kaza shi manzo Allah ya ce shi bakin kare shaytanu yace shaytan نعم bakin kare yace shaytan malama sai suka ce ana nufin bakin kare sidik wanda ba ba ba komai a cikin shi wa irin wannan to me yake nufi da shaytan wasu malaman suka ce ai kawai shaytan ne yake rikida ya koma shi wasu suka ce a ba haka bane ba ana nufin shaytan ne cikin karnuka domin a cikin mutane ma akwai shedanu نعم a cikin aljanu akwai shedanu to suka ce a jinsin karnuka bakin kare shedani ne shine shedanu su yasa suka ce ya halatta bakin kare a kashe shi نعم amma duk wanda ba bakin kare ba suka ce ba halatta a kashe shi sai in yana cutarwa نعم idan yana cutarwa to wannan shine ya halatta a kashe shi amma bakin kare suka ce kai tsaye tunda ba za a lalace shedan ne to kawai za a za a kashe shi haka nan ba a farauta da da bakin kare suka ce نعم ba za a yi farauta da bakin kare ba amma kowane kare in dai an koyar da shi za a iya yin farauta da shi to waɗannan abubuwan guda uku idan saboda ta gaban ka kana sallah to shikenan sai dai ka sa- ka ka wannan din sallah ka sake sa- ka tada wata ikama kuma malai ce anniya shine gaba ta uku a sallah niyya نعم
malai ce wala budda lil musallimin an yanwiya salatin lati qama ilaiha malai ce ba makawa wajibi ne duk wanda ya tashi sallah to dole ne yayi niyyar sallar da ya tashi yin ta nafila ce farilla ce eh, dole mutum yayi sallah yayi yayi ta'ayini ta hije ce wa ta'ayini hadi kalbi kuma ya ayyana wacce zai yi azhar zaka yi tunda ai duk safa da ai azhar zaka yi ko la'asar zaka yi tafarruz zuhur العصر بلتي كمان دي ولا اثر او سنته ما مثلا ko kuma sunnonin su shine na filfilin da ake kafin su ko bayan su malai ce to dole sai ka ayyana wacce za ka yi wa huwa shar'un aw rukunun malai ce shar'i ne kuma rukuni ne idan ya zanto baka yi niyya ba kafin ka yi ga sallar to babu wannan sallar musamman in ta farilla ce dole sai ka ayyana ta malai ce wa amma talaffuzu bi hadi lisanihi fa bid'atun Malai ce kuma ka yi lafazin yin niyyar sallah ka ce na niyyar yin sallah kaza na waitu salatu zuhuri wal ma'al imam da ake yi Malai ce wannan bid'a ne mukhalafatul lis sunna wannan ya saba sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana furta niyya ba za ku ji mutane suka zo sallah suna- kafin su yi kabara na waitu salatu kaza kaza kaza sai kuma a ce Allahu akbar wannan gaskiya bid'a ne suka ce an-niyatu muhalluha qalb wa lafazuha bid'a suka ce ita niyya inda ake yin ta a zuci ake yin ta kuma furta ta kai lafazin ta ka faɗa da harshe kai niyya kaza wannan malai ce wannan bid'a ne ma'ana bai da asali a cikin addini wa lam yaqul biha ahadun min al mutabu'i matbu'i al muqallidin min al a'imma babu wani daya wanda ake bi cikin a'imma manyan malama abu abu hanifa maliku shafi'i Ahmad bin Hanbal duka ba a samu ɗaya ma daga cikin siyasi ya halatta ba. Kai ko a littafin fikihu da ake karatu za ka kaf in ka bi su za ka ga babu inda suka ambaci a lafa- a yi lafazin niyya sai a littafi ɗaya shi ne littafin kawa'idi.
نعم A littafin kawa'idi amma ko ahalari ai da muka yi babu zancen bayyana wannan. To in ka je Ishimawi, Iziya, Rasala, Askari, Mudawwana, har ka je Muwaɗa ba inda za ka ga an ce ka yi lafazin furta niyya. da نعم haka ba shi da ba shi da asali wannan furtaniyar ita niyya zuci take lokacin da ka tashi kai alula ka kai alula ma ai ka san me za ka yi نعم ka san wace sallar za ka yi to wasu malaman suka ce kan anan ma ba ba bukatar wani sai wana wasu malaman ne ba wata mazhabin suka ce a lokacin da ka yi kabbara a lokacin ne za ka yi niyya in ka ɗaga hannu za ka yi kabbara sai ka yi a zuciyarka sai ka halarci cewa za ka yi sallah azhar ko al'asar ko magariba ko kuma waninta domin ji niyya bayan niyya sai ne sai kabbara to shi ne gaba na biyar a na hudu kenan shine sai kuma ya za ka yi kabbarar shiga sallah نعم مالك ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر malai ce daga nan mai sallah sai ya buɗe sallarsa da faɗin Allahu akbar malai ce wa huwa rukunun kuma shi wannan faɗin Allahu akbar din na farko malai ce rukuni ne da kauli sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce miftahu salatu uhur mabudin sallah ne tsarki wa tahrimuha at-takbir abin da yake haramta yin zance na duniya shine yin wannan kabbarar wa tahliluha at-taslim kuma abin da yake halatta ka ci gaba da zancen ka na duniya shine yin sallama to kaga mutum da manzo Allah ya ce abin da yake bude sallah yake haramta komai shine kabbara to lalle ya nuna wannan kabbarar wajibi ce dan in ka zo sallah kana shiga kawai ka zo ka tsaya aka ga ba shiga sallah ba wannan kabbarar farko wajibi ne dole ka faɗa Allahu akbar kuma ba a faɗin wannan Allahu akbar din da wani yare dole da larabci za a yi shi kuma ba za ka canja ma'anarsa ka ɗauko ta kalmar mai kama da ita ba misali Allahu akbar ka ɗauko ka ce Allahu a'azam kaga ai dai in za ka wasa rayu ma'ana ɗaya ce amma ba za a yi ba dan yadda ya zo ɗin nan tawfiki haka yake za ka ce Allahu akbar kuma in ka tahi ba za ka ja hamza ba suka ce hamza farko ta Allahu Allahu akbar ba za ka ce haka ba kuma ba za ka ja bar ɗin nan ba akbar bar ita ma wannan ba ajanta ba ajanta Sheikh Usaimin yake cewa duk wanda duk wanda duk wanda yayi waɗannan guda biyu ma ba da sallah ka ce Allahu akbar yake baka da sallah in kuma ka ce Allahu akbar ma baka da sallah dan ka canza ma'anonin sun koma mummunan ma'ana wannan shine to farko shine mutum su yi wannan kabar wannan kabar diyan da kake gaggawa eh da ka zo kana gaggawa dole ka saka yi ta ko da ka tadda liman yana wannan sai ka yi ta za ka yi ta ko da ka manta kabbarar tafiya ruku wannan ba matsala amma ita wannan za ka yi ta za ka yi ta dole ne in baka yi ta ba to lallai ka rasa ka rasa wannan sallah gaba ɗayanta wala yarfa'u sautahu bitakbir fi kulli salawat haka nan ba za ka daga muryar ka ba ba za ka daga kabbara a kowace sallah ba ka daga murya lokacin da za ka yi kabbara illa idza kana imaman sai dai illi bane kai idan ka zo ana sallah to ba za ka daga murya kai ma ka daga murya da karfi ba ba ka daga murya ba musamman ma idan ka zo ana ruku nan sau da na taba ganin an yi wannan ana ruku wani yana zuwa Allahu akbar mutane suka dauka sun dauka liman ne suka dauka liman ne to ba za ka yi ba ana ta sai in liman ne kai wa yajuzu tablighul mu'azzin takbirul takbirul imami ila nas amma ya halatta ladani ya isar wa mutane kabbarar liman idza wajada al-muqtadi lidhalika in an samu abin da ya hukunta haka kamar bil imam kamar in liman bashi da lafiya liman yazo bashi da lafiya murya sa kasa kasa shi kenan wani abun ko ladani ko wani sai daga murya dan mutane su ji su ji kabbara wa ba'fu sauti ko kuma idan muryarsa tana da rauni dama a halitta sa bahida bahida karfin murya ba a ji au kasratul musallina kalfa ko kuma wadanda suke sallar bayan suna da yawa na misali kamar harami za a je dubunne ko ce miliyoyi miliyoyi a arfa za a ce miliyoyi to wannan kaga koda koda koda lasika sai an buƙaci karawa yan ba ci karawa to irin wannan ya halatta a yi koda kuma suka ce ba ma sai mutum ɗaya ba idan to wani in yayi wasu ma sa ya halatta wani ma ya ƙara ɗaura haka haka haka wannan ya halatta domin ya hakan ya faru lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ba da lafiya ya fito sallah to shikenan sai Abubakar ya rinto yana daga mutane sai daga mutane sai su ji manzo Allah in ya kabara Abubakar ma sai amma in ba anan ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba yasa malama suka ce duk wanda babu bukata yayi wasu malaman malike suka ce ba hima da sallah dan ya kawo wasa a cikin sallah ba shi da wannan sallah da haka idan ya zanto har ana ji to ba halatta kuma wai wani ya daga murya sabanin za ga a masallaci haka na gargajiya da lasfika ma amma sai kaga ai kwal an an an wannan din nan ladani ya yana yana yi to wannan gaskiya bai halatta na ma da ce wala yukabbiru al-ma'mum illa akibar intaha al-imam mamu ba zai kabbara ba har sai liman ya gama kabbaran sa yana takbir cikin kabbara sai liman ya gama to na shikenan sai mutun ya ya ya daga muryar shi sai mutun ya daga muryar sa na'am abu na karshe da zamu tsahi ne rafa'ul yadaini wa kayfiyatihi wajen kabbara sai wajen sai daga hannu ne yayin kabbara lokacin da aka daga hannu kai kabbara harama ya ake yin shi mala yace wa yarfa'u yadayhi ma'a takbir aw qablahu mutum zai daga hannunsa tare da kabbar tare da kabbar lokacin da kake kabbar lokacin da ka ce Allahu akbar din misali Allahu akbar haka kana daga Allahu akbar kana daga hannu kuma kana fada au qablahu ko kuma kafin kabbar misali da ka zo kana tsaye kawai aka ji sai ka daga hannu haka sai ka sauki sai kuma ka ce Allahu akbar malai ce wannan ya halaka sai ka daga hannun ka sauke ma sai ka ce Allahu akbar din au ba'dahu ko kuma bayan shi kana zuwa kana tsayawa sai ka ce Allahu akbar kawai sai kuma sai ka daga hannunka ko ga siffa uku kenan ko ka daga lokacin da kake kabbara ko ka dauka bayan kai kabbara ko ka daga kafin kai kabbara kullu zalika sabitun fi sunna malai ce duka wannan ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'uhuma mamududatan al-asabi' kuma za ka daga hannayen naka ne kana mi kana miƙar da ƴan yatsunka ba a kwance ba ba haka irin yadda wani zai zo haka a za ka yi yau za ka daga su ne hannayenka suna miƙe malice haka za ka yi su wa yaj'alu kaffaihi hadwa munkibaihi haka nan tafuka hannunka zaka sanya su zanto daura da kafadarka wa ahyanan yubaligu fi raf'ihima wani lokacin zaka dan zurfafa wajen daga hannun hatta yuhazi bihi ma atrafun udunaihi har su je daidai daura da kunnuwanka shine idan ka wannan ka daga ko ka daga daidai kafada ya ce ko kuma ka daga ka je daidai kunne amma ba za ka taɓa kunnen ba akwai wanda zaka suna haka ba za ka yi haka ba daidai daura haka za ka ɗaga daidai kullum ko kuma daidai ka faɗa ka wannan shi ne mutum zai yi ya kabbara wannan kabbarar amma shi wannan ɗaga hannu sunna ne sunna ne ba amma yin kabbarar ta farko wannan wajibi ne rukuni ne cikin sallah wannan shi ne in muka zo sai mu kuma mu ji biya a gaba abin da na faɗa da dai a rasu mutum da ya bamu dadan sa abai da kuskure kuma ya gafarta mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh